الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والكاتب لما سبق ناصر الحجرات وهذه إلى صراطك المستقيم على آله وأسره واقتدار الأمير يا همة الشهيد لنا بهذا المعلم وتعرفي بمدرة الإسلام والمسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم بقدرك ورسولك تعظيما وتكريما وتكريما وأفضل مقام المعمول الذي أتوا إنك لا تخلف المثال ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومن عليك من فوقنا عذاب النار ربنا اشرب عنا العذاب الا مغلوب ربنا اشرب عنا العذاب الا مغلوب سبحان ربك رب العزه عما يصفون النار على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين الله سبحانه وتعالى yana da tambayi a kan cewa da ayi ala da kuma da kan mutum da ajan waɗanda ko da an karɓar a tsakanin Allah ya yi tsawon gare kuma wanda ba su rayuwa da cikin tsawon da Allah subhanahu wa ta'ala ka yi wa cece da mutum ta kama kullum ma ala hadu abin da amfani kasa tsani ayyukan al'adu abin da ba ka sani da haihuwa na da tsohi da masu da yanzu dukkan abin da Allah zai fani zai tsari ai haifar zai zambamu wanda zai zama an ishara ga mata galiban da tsotsara saboda ana ishara idan za a zama kan aƙilu da abama idan za a fagen da aƙilu da abama to za ka an yi tajribar kuma da cewa man alaiha don wanda amfani ƙasa fadin zai halaka da ake kullum ma ala fata duk abin da an gaba ƙasa halifan zai halaka faruwa wajen za a yi kashe ba haka ba ko ta alawu a kun alawu masu hankali wajen yin marakala da abin da ba da hankali a fi hada a cikin wannan muhalli tsawon rukun wai tsawon rukun za ta ubangiji kadai zai wanzu za ta hu a zuljalan mai girma wani kiran mai baiwa ai kullum ma a lawar an duk abin da an bayan kasa min kokalaye na masu hankali ne mutum da aljan wa gaibihi da wani su kamar dabbobi da itace fanin za su zarfa ya kuma ulama malamai suna cewa kayan da na aifai yana da sannan abu da abba ya kasa zai kare wani da halifan ai a yanzu babu shi wani ra'ayin da gani a bayan kasa a halin yanzu kanin kararre ne da annahu jami'in rubutu saboda samuwa ta majabi ce ba hakiki ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wajibul musulmi Allah shi ne ya zama dole akwai shi ba farko ba ƙarshe ba canza ba na baya duk lokaci ba sun da babu Allah to shi Allah shi ya kira wajibul musulmi to duk abin da Allah kuma ne jaizul musulmi halal ne a samar da shi ne halal ne a ce an ba duk abin da aka ce zai yi a same shi to ya ka same shi to kuma zai yi wani da ba ce babu to da haka duk ajin da Allah ba su ne ya jaɗi da rujuri shi ko Allah shi awwali da rujuri abin da awwali da rujuri ba wanda ba shi abin da ajjaɗi da rujuri akwai wanda ba shi kuma ya ka samar da shi za a ce wanda ba shi don haka abin da an gasan canza ba shi kuma nan gaba za a ce wanda ba shi ko an shi a yanzu to shi da ba shi ɗai ba abin da yake yi lawa sai Allah ta bayar da ta'ala koni koni zai zama kwanin mai karewa a can ba da yanzu da nan gaba wanda biyar ka abin da kawai zuwa kulmari abin da ya shuɗe wajen hawa da yanzu wajen tsada ɗin kuma ya zama nan gaba da nan ta zur shi ne za ta ubangiji na girma da girma da baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa arziki ya ban janaruwar kiran mai banye addu'a ya rubuci kiran ya ban janaruwar kiran ya ban janaruwar kiran an ce wata rana ya fi da kan ya lakanta wani bawa Allah wannan kalma ya ce ya kanta wannan kalma ya ban janaruwar kiran sai ya karanta ya samu shekara arba'in bukatar su biya ba sai ya ce mashi aka bukata hanyar su bukatar ma ba su biya ba ya ce karanta ya yi faɗa ma isha sai ya ce ya zun jana da wani karanta ce ba haka yi faɗa ma ba ce masa ne ya zan jana da wani karanta ya zan jana da wani karanta wanda muke karanta wanda isini ya zan jana da wani karanta kafa sun haka can to Allah zai yi tsaye bukatocin yau da kullum don haka ita wannan addu'a da ya karanta da ya zan da na da wani tunan da ran nan yadda karanta da zai buƙata da jira. Da kuma ba da ulama ta ce ma da yana cewa wannan kalma ya zan da na da tunan shi ne ibn Azam. An faɗi halin girma da jamala ta Allah. idan ba yin nizami ta ce zul jalali ai zul azmatu mai girma da baiwa aljamal zul jalali al'azmatu wal ikram aljamalu zakar al-marhari an ambaci mutajalli guda ku marhamu jamal tajallin jamala ma'anar tajallin jamala shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yankaiwa ga al'umma ko da sanadi ko ba sanadi a ba al'umma abin da suka so suka ji da zafi suke nema sannan akwai tunanin jama'a shi ne bayan su da wani wani wani ko da dalili ko da dalili ba yadda suna tunanin jama'a ba a rufar mazan Allah ganin su ya tsefura ilal marharai zuwa kan waɗannan tunanin guda mu sun tsallake waɗancan a a sha abin kamalar mutlaka suna ganin kamala ta Allah mutlaka kun jalali wal jamala kun jalala da jamala su a rufai ba halin da zai gudu da jamala da jalala zai kazo suna ba wa ita فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس يا قوة من الجنود الألف وتبئما تبئما أبنجي تكذبان وهكذا تسارا ولا لشيء مني أنك رب لا تشرك ولك الحمد أسألك أسألك يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن من في السماوات halitta da suke cikin samai malaku da rubutu wal ardi kasai a dabbobi da mutum da aljan waɗannan bayan Allah ya tsaro suna neman buƙatu da Allah jinrukin auhali ko dai su ambata ce Allah ka ba mu kaza auhali ko yanayi ya nuna hali ishara daga yi da suke bukata gare shi na ƙarfi bisa bautar Allah ko abincin za a ci a ƙarfafa bautar Allah ko kuma da kwangana ko bukatu ne da kullum duk abin da cikin sama wanda ka sai yana roƙon Allah halittar bukata ne wannan abu ala abu da ya ƙari da mai hankali da wanda ba mai hankali ba an yi tarayya cikin nema da Allah su da kwari da ɗan adam duk da yake fi na ba a cikin yau bukatar Allah kowa yana roƙon Allah da irin yare ne shi da adam yana da harshe mutum ke suna hurta roƙon Allah da hurci cewa ya Allah ya Allah ya rabu ya rabu wannan rubutun wanda ba ɗan adam ba hali ne ka nuna yana da bukatar Allah shi ko harshen hali أشير رجع ما يكتب به هذا الشهر يلي يفتن أدب زي بعض الأبالي ده أجل أجل الفاتح كما يقول لك هذا مسلمات والفلا أي كفر من الفلا كل ده مسلمات يلا يلا توجد أو إلى مقابل كفا يلا يلا يلا تقول لي يلا يلا كذا بكتير أنا بقى على يلا الفاتح شيء كتير كلام الهاتف إذا كنا كلنا مشكلين إذا ما كنا دكتور ممنا بقاعدة إلى إسرائيل وتعالى تعالى بجزكي wannan wannan buƙatar samu buƙatar ainihin tambaya ce mutum misali ko da gona ce ta kushe an shika an yi an ɗan lokaci sai hari ya san mata to to ita wannan gonar misalin hali magana halin ta ya nuna tana roƙon ruwan Allah wanda wanda bai da gonar na ta kai gonaki na cikin sauri to ya kai tun da gonar ba magana ta ma ba amma hali ya nuna to sai ku kira halin bukata kenan ɗan adam ba zan rushe da cikin roƙon Allah ta barka wa ta'ala ko da hutawa wani garin ɗin ko da yanayi wanda ba ɗan adam ba to shi ne ya cancanta a gane yana da buƙatar Allah da yanayin don ba da bakin magana domin wanda ya nuna rubanta Allah ta ba da ta'ala arzinka abin da za a ce a karfafa da watan Allah da ƙarfi alƙira da watan Allah muna roƙon gabara da Allah muna roƙon tsira mana da da yoga muna roƙon Allah ba da aljanna a ƙarshe muna neman Allah ya ba mu kusanci da shi mu zama ɗan fara Allah fi ma ƙarfin ke da mai kimo da ɗin azama. Kullum wani ko wata rana kuma shi Allah kun sha'ari yana cikin wani yanayi. ‘Yan adam suna roƙon Allah ko wani wakati. A wakati a nan manoma ya ce an aƙalli ma ne da mai ƙarfi da haka. duk wani rashin fada an yi amurin yammuru dukkan al'amari da Allah ke bayyanawa a rawarci ma a tsara mutu tsarin a gani dai da yadda Allah ya kaddara al'amari tun a zan ko dai rayarwa ko rashewa ko tuwayarwa ko wadatarwa ko wadatar wani ko rufar da wani ko an samu wani ko ba wani mai wani abin da ke roƙo da wani haka wa kafa hijirar ilimin ta alamin annabi hadar alayhi salatu wasallam ya zauna a majalisin wani malami yadda ya fito ke karatu sai annabi hadar da ya zo zanna cikin mutane ba san kowanne ba sai ya tambayi malamin da ke wa'azi menene ma'anar magana Allah tabaraka wa ta'ala da yake kullu laymin huwa fi sha'ani sace kuma alhali rukatul akalam duk abin da za a rubuta da takardu an ga rubuta kuma a takardu sun riga sun bushe balle a ce an canza ko ya an ga an kace shi Allah ko wani lokaci cikin wani sha'ani yake to yanzu shi Allah ke wani sha'ani yake cikin al'adar ruwa bayan ya riga ya kare ko ni tun da tsewa a rubuta wannan malami ya rubuta Laka a jawabin bai san amsar da zai amsa ma wannan ba Allah mai tambaya ba. Aka tashi dai daga wajen mai biyu ba amsa. Sai ya koma gida ya kwanta kwana. Sai ya mai iya da aminci Allah ta kasar ba. Sai ya ce mai. Wannan wanda ya tambaye ka jiya. Wanda ya tambaye ka jiya. Idan ya ƙara dawowa ya tambaye ka wani abu. To ka ba shi amsa ka ce mashi in ya ce ma wani al'amari Allah ya fuski na a yanzu sai ka ce mashi ulun yurdina yana cikin wasu al'amura waɗanda yanzu ne yake bayyana da mu na yadda jiya ba yanzu ake kirkirowa ba dama an riga an gama duk abin da ne kaɗai an yi biliyan da abubuwa an abin shi ke nan sai bayyana a yi da aka wani gari sai wannan mai tambaya ya dawo wurin wannan malamin wa'azi sai ya ce mashi sai ce wasu ko tambaya ta wata jiya ba ta ba ta amsa ba sai ce abin da ake tambayin nan shi ne al'amura da Allah yake bayyana ruwa a yanzu layar ta biha ba wata zai kirkirowa ba don Allah ya gaba da ko yana cikin cikin launa mu sai shi wannan mutum sai ya ce malamin sai alamar Allah maka jawaba ka yi da lati ga wanda sun da kai wani amsa in banda annabin Allah annabi Muhammad ba wanda sun wani amsa don haka annabi Muhammad shi ne ba ku wannan auta shi ne wasu kuma wannan karba shi ne kushi kuma shi ne annabi Muhammad alaihi salam ya ga wannan auta ta ga daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kai shehu ke yi kuma shehu ke yi kuma na kwantasta wannan ma'ana a cikin sashen maganganu na kalmar cewa shi Allah ko wani lokaci ya ce wasu ƙwarƙwara wannan lamarin wanda Allah wanda Allah ya fuski ne kora maƙadir maƙadir a wanda ya kamata su farka ta zamani da bagewa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara wani zai zan mawadaci wani zai haɗu da matsala wani zai rushe lafiya wani zai wanke ranar kaza to yanzu da aka tambaya wani al'amari Allah ya tafi a cikin yanzu to duk wannan abubuwan da aka ga an ka ambata an yi to amma an yi su ne a rubuce an yi su ne a rubuce amma lokacin bayyana ko bai yi ba shi ya ce to abin da Allah ya tafi a yanzu shine ko waɗannan abubuwan da ya riga ya ce za a yi ana turo kowane abu yana zuwa daidai da zamani na yi ko daidai da lokaci da wani da za a yi a yau ba a duk da yake zai na amsa kadai a wani malami ya zauna a zamanin imam malik dan adam wa malikul gulam a nada imam malik yana yaro a yana cikin shekaru bakwai yana cikin shekara ta bakwai wani malami ya kullo ya hau min bari annabi sallallahu alaihi wasallam na madina wa qala yake ayyuhal ulama ya ku malamai Allah ya ce kulle yawmin huwa fi sha'ani Allah yana cikin kullum Allah yana cikin wani sha'ani to yanzu wani sha'ani Allah ya ke yau a yanzu ne Allah ya tafi to sai shi wannan malami ya yi muryar wani karamin yaro yana cewa ba irin an mujibu to muka na bisa mimbari shin kai mai bara ne mai tambaya a baka amsa ne an mujibu ko ko mai ba da amsa ne kai sai ka ni mai tambaya ne ina neman fatawa ne sai ce mashi in ka ba mai tambaya to ka sauka kasa za al'adar mai al'adar ɗalibi tawari ya kai wajen kuma da wani ka zauna irin zaman ɗalibi da tawari sai wannan malami ya farko ya zanna kasa mata waƙi yana da tawari sai wannan yaro alabiwa maliku wani shi ne imam maliku kala a sai taka alamin bai da wani bai sannan sai ce wannan malami tambayi abin da ke kwanta ba sai ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullu yawmin huwa fi sha'an kullum Allah yana cikin sha'an to yanzu yau wani sha'ani Allah ya ciki ƙara sai ya ce yuhaskiru Allah yana kaskanta wasu wayar kawai yana ɗaga darajar wasu yana arzuta wasu yana sarrafa wasu yana ba mariya da wasu yana warkar da wasu yana canza wasu yana murmur da wasu yana yana canza launin wasu yana tsayar wasu ya ƙara wasu har in lafiya kan aure lafiya misali yanzu ka da kana bisa mimbari ya daga ka to yanzu ko ni na hawo bari Allah ya daga ka ko ya kafa kai to wannan shine Allah hawa hawa huwa nabi sana al'ana wannan shine aikin da Allah ya ayyuka tun da ka tabbata wannan Allah ya tafiya mu abin da ya shi ya daga ya kafa kai alimu alimu to tun daga nan ne malamai suka san annal gulam wannan yaro sai su zan cancanci ban malami ya sanar saboda ya ba da amsa mai wuya a cikin masallaci da aka tambaya mai wuya a cikin jama'a kuma amsa mai wuya amsa a cikin a cikin sa'a ashirin da hudu da suna kwanci dan adam yana sheƙa yana numfashi a yana numfashi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a cikin dukkan sheƙa guda a dukkan shaidawa guda ta hamilu da abin alifin ma'afi mace dubu ɗari za a samu juna biyu duk shaidawa guda za a samu an haifi ɗa dubu a dubu ɗari wani arzu wani arzu ana ɗaga darajar na abin alifin mutum dubu ɗari kuma ana ƙarƙarsa mutum dubu ɗari wani mutum ana jinyatar da mutum dubu ɗari to wanda bai kawo da shi ne ana warkar da mutum dubu ɗari waya mutu mai adu alfin kuma ana amsar da mutum dubu ɗari shi wannan ba a da haka duk ƙarfawa sai an yi wata duk ƙarfa sai an yi wata ko a yi garin kuma a yi wata ƙasa ko a yi wata wata ɗaya da sauransu to don haka bayyanar da waɗannan abubuwan shi ne Allah ta nuna cewa kullum wani wata shi'ani Allah kowace rana yana cikin wasu abubuwa waɗanda yake bayyanarwa. Sabi ai da ala فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان يا قوة الأحجام فبأي آلاء ربكما وتلك الولي وتلك الولي وبنجي تكذبان وتكذبان الله شيئا ما تكون ya yi kulkin wani da yin sama da yin kasa da yin ruwa da yin karfar wasu wata ni'ima ce babban da ta ba
سنقول لكم أيها kada
الثقلان murgu da sannun za mu kare mu waɗancan abubuwan da muka nufo na ɗagawa da mayarwa da azurtawa da talautawa da warkarwa da sa ciwo sauranku an koya lahira kenan yace saka murgu za mu kare lakumu zai jiwa da ya ku aji samu zai yi muku samu a yau sakalani ya samu kuma abjani sun ne ya an bar suna a sakalaini mana da ya guda ne annabi ma an kala Allah don mutum da azan sune suka cike duniya suke mata nauyi أو سكلان ثم أمر سنة سكلان لأنه ما سكلا سكلا الذنوب ثم أنه يرد الذنوبين
فبأي آلاء ربكما تكذبان فلأي آلاء يدكما تكذبان يا كون كل الأبجد وتنعم عليه بسكين وأغني تكذبان وتكذبان
يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن يا كون تارون الزمين والإنس يا كون تارون الأدب إن استطعتم idan kun samu iko an tabbutu ku da ai tabbutu ku ta min aqari samawati daga sasannin sammai ku rafa ku da wal ardi ko ku rafa kafai fakudu ku ba hanya ne an furta ajizin wannan umarni ne na an san ba iyawa la tabbutuna ba za ku samu damar hita daga wannan kewaye za a muku wa'ila ku tsari sai da hujja wannan aya malamai suna ba ta ma'anoni guda ne ma'ana guda ana magana ranar alkiyama ma'ana guda kuma a nan ne duniya idan an ce a nan ne duniya shine kalmar da a lokacin da turawan faransa suka wajen sauran dai malamai suna tambaya da turawan amerika suna so su tafi duniyar wata su zo yawo su gani suna so menene malaman musulunci za su ba su amsa to duk inda suka zo sai ce musu ba dama ba da ta ko ina ba dama ba da ta ko ina hatta bai ta tunde suka ji labarin cewa akwai wani ba Allah wanda kira a shirin Ibrahim a kaura sai suka tattaki suka tattaki suka isko shi to mun zo ninka mi aka yi ku mun zo mu tambaya shin yana yiwa da dan adam ya kama hanya ya kai duniyar wata shehu ya ce musu ai Allah ya yi bayani ya ce ya mashar jinni wa ninki ya ku mutum da aljan in in ta atumu in kun samu iko an tabbata ku kusa mina tsayin samawa ku tura sakannin sama kwata ku to kuma amma dai la tabbata ba ku samun dan kura ku kai ku kai inda ke zuwa illa dukkan tsarin sai da hujja hujja an shine ilimi idan kuna da ilimi ne za ku je ku dawo lafiya wannan kuma an ba ku dama in ba kun san ba ku da ilimin da za ku isa wani cikin lafiya gani na san cikin abin da ranka zai a rubuce wata da zai yi a cikin ce shi wajen duniya ce ta sani in kun san da yadda za ku cikin ilimin ku ku zo lafiya ku dawo lafiya to abin ba zai wani lafiya ku kami sai da wani ilimi idan kuna da wani ilimi to shi ke nan zan ba ku abu Allah ya sa a zo lafiya a dawo lafiya. To daga wannan lokaci ne daga wannan lokaci ne suka naɗa mu shehul islami shehul islami shehun mutunci don da ya mutu bayan Allah waɗanda suke wasan abin da suke wasan cewa a shehu ibrahim ba a ba ina aka ba shi tura shehu islami to wannan kalmar shehu islami malaman jami'ar al'amar sun ba shi kalmar shehu islami malaman morocco sun ba shi tura shehu islami sannan kuma america da faransa sun ba shi tura shehu islami don haka idan wani allah bai fahimtar da shi ba ba lallai ne a ce dole ko kuma kai Allah da ke fara ce dole a jin Allah ba zai daga daraja mai ba zan daga daraja yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala in an ce akan duniyar ce kenan to idan aka koma kuma a bangaren lahira an ce wannan kalma ranar alƙiyama ne Allah zai faɗi wannan kalma ga ƴan adam Allah subhanahu wa ta'ala bil ma shi ranar mahshar zai yi magana da bayi bayan an tattara dukkan mutane an haɗa su a bajire guda an tare dukkan aljanu an tare dukkan yan adam والإنس وال آه. والإنس
والجن أسر الجن يلا سو الإنس أن أدم أجر الجن تيجي تقوم الجنة وإذا متى الدنيا يا ربي ترجع تار الجنة فسي أن كسر الجنة وما تنجح أدم تبارك الله
لا أدري الجن فدارت فدارت ترجع أكبر تاج القيامة سو الجنة فسي ملاك تقوم turko ɗan adam a turko a gari sai su turko ɗan adam to sai a taru a yi ma ɗan adam gobe ba da aljanu an kewa ko ina فدارت على الجن عشرة أبعاد to sai su ɗan a- aljanu sai su kewa ɗan adam su lokar mulki goma وأشهر الملائكة على A sai Allah ya tattara mala'iku allazina ala wajhi al-ardi wa inda arba'in qasa والجن والبشر kaga ɗan adam da aljanu أشهر unsuru الملائكة unsuru mala'ikatul amr su ne ɗayan bisa mala'iku sama da ɗaya داروا عليه wai aka tara duka a ganin ga da mutanen duniya gaba da na farko da ƙarshe to ai bisa goman mutanen mala'iku dan kasa mala'iku kashi goma na sama da tsaye sannan waɗannan taron na aljanu da ya abu suka ɗauke su guda zaru alaihi داروا عليه su kuma waɗancan mala'iku na sama da tsaye sai ku kewaye a sai a mala'iku cikin duniya sai ku kewaye aljanu sun nunka su rinki goma بعشرة أبعاد sun ba mala'a sun nunka su rinki goma ثم ملائكة السماء sannan dukkan mala'ikun sama ta duniya kazalika sai ku kewaye mala'ikun sama ta dai eh, ta eh, mala'ikun du sama ta duniya ma'ana sama ta dai sai ku kewaye aljannu cikin duniya su ga duniya ga goma sun ba ta ne sannan sama ta biyu sun lunka ta sama ta dai minti goma sun ba ta ne ta uku sun lunka ta minti goma sun ba ta ne ta hudu sun lunka ta uku minti goma saboda hali da su malakun sama da biyar sun yanke sauro bayan tauro har ta uku har ta biyu har ta ɗai sai an yanka sai an yanka zoki goma ثم الثالثة sannan ta shidda ita ma ta yanka da ta biyar da ta uku da ta uku da ta biyu da ta ɗai sun yanka zoki goma ثم السابعة sannan ta bakwai sun yanka da ta shidda da ta biyar da ta uku da ta uku da ta biyu da ta ɗai sun yanka zoki goma
نسبة كل ثمانية a takaice dai dangan dangance da kuma sama لما تحتها in an jiki abin da a ƙarƙashin ta نسبة الجن kamar yadda za ka kwatanta aljanu ne yawa su da sun kanu ka ɗan adam ne su goma
والبيت المعمور to nan كذلك fa kaso guda ke nan har yanzu akwai kuma duniya almalatu za ka shiga da su wal baitul ma'mur baitul ma'mur kuma a masallacin malaiku na sama كذلك shi kuma ya lunka waɗanda malaikun na sama ta bakwai da sama ta shidda da sama ta biyar har zuwa ta dangane kama sun lunka su ne goma والكرسي shi kuma alkursi da ginshiƙai ne da kowane ginshiƙi yana da ginshiƙi tamanin kowane ginshiƙi ranatai kuma kowane ginshiƙi da za a ɗauki sammai bakwai a jewa cikin kwararar ginshiƙi guda sai ya zan kama ka je ba gobe cikin da yan gobe to wannan marakun gaba ɗaya su kuma sun yanke marakun bai su mamunan mulki goma
وسراب ذات العرش su kuma ruhin al'arshi su kuma waɗanda a cikin marakun ست مئة aikin ألف da ya ke ruhin al'arshi yana da marmi marmi ruhi hawa hawa guda dubu da shida سراب dukkan كذلك ruhi guda ya nunka waɗannan malatu kamar yadda aka wani lunki goma
لا إذا الجن irin والجن to irin kenan al'irmu wa jinnu mutum da aljan الذين kuma هم jaba'irku waɗanda mutum da aljan su ne aka samu masu gangara أهيل بهم to duk an kewaye su ko'ina ليس لا مقرر لهم ta inda ba wanda bai da gudu لم يجدوا masu مقرر nan ba inda za su zarce cuta يخالفهم الحق to nan ne Allah zai magana da su إن كلمتم ta Allah ce in kadartum an tarzu ga mala'ikun a ga aljanu sun kewaye ku ɗan adam ga mala'ikun duniya sun kewaye ga mala'ikun sarrafa sun kewaye na sama sun kewaye na sama sun kewaye har ya zuwa waɗancan duk an farko ba a kiyama in kadartum in kuna da zama an tarzu ku ta ku tsaye
فقلوا ku kuta ما قدروا to za ku san ba da iko أو هم aljanu aljanu ɗari sun da shehu وحوله su kuma aljanu malaiku sun kewaye لم يجدوا su ذلك babu wata hanya wata adam zai gudu fari ayi ala ya gudu ma ta gaba da فبأي آلاء ربكما da تكذبان haka Allah ke cewa wa ma ya alamu zunu da rabbika illa hu ba wanda ya san adadin rundunar malaiku na Allah sai shi Allah Eh, alaika Allah malaikar biyu da alaihi salatu wassalam an ce kullum zai nutsa cikin wani gulmi na haske idan ya shiga cikin gulmi na haske ya fito to duk dubo ɗan guda sai Allah ya kayan sa malaiku da shi kuma kullum zai shiga wannan kul- gulmin na haske ya nutsa ya fito to duk dubo ɗan guda na ruwa to sai Allah ya kayan sa malaiku kaga ke ko malakun da Allah ka kawo tawa wanda dubo tsantsanar wanda ka tsaya ga cikin malakar biyu ba wani fa'abin da Allah subhanahu wa ta'ala wani ayi ala da duk ma da zuban ya ku jama'an mutum da aljan wace ni'ima ce da cikin ni'imomin ubangiji babban da ta ba wala yi shayin yin yi amika rabu na muka zuwa da kan hannu
يرسل عليكما شراب من نار ونحاس فلا تنتصران Allah subhanahu wa ta'ala ce yursalu alaikum ma duwan a wal qur'an shi qur'ani tafsiru ya tulzan fasar qur'ani tana sabunta da'iman ko da ma'al wa qari tare da abubuwan da ka auku da ilmin hadisi saboda ilimi da ake samu na ci gaba na technology da aka samu na zamani to shi qur'ani duk da aka samu lokaci za a samu canjin fassara ko kuma a samu ƙarin fassara sarun yasma'una sukuna a mutane suna kera jiragen ruwa tarin ilar fara'il haji suna hita sarari na waje haulan al da yake gefen kasa fara nuna sai suna kewayawa to da a wannan lokaci da suke kewayawa nan yusaru alaikum ba sai ana aiko da shuwarin tabbatin min dalin mota wannan hatar da hayaki wannan harin kuskura sai ta kona waɗannan jiragen da ke son su ƙetare iyakar da aka rubu hatta ta ji haka dawo baya wani rahimun wahidu wannan shirawun tarbi guda ne yake taɓa wannan jirgi sai ta kona falatan ta bayani an ya ta da rami ba ku da iko ala an tauna amin zalika bisa ku kanke kanku daga wannan tarbi guda da ke zuwa samu waɗannan jiragen ruwa سأل الراكب الروسي su'ilar rajin an tambayi wani matukin jirgi a rufi mutumin rasha الذي يرى haular fala'i wanda ya kewaya haular fala'i kerin teku ما كان في قلبه na mene da cikin tunane ne aka tambaye shi قال aka sai ya ce فسير إنسانا a ƙarfin insani ka kaddar wani mutum يبيت وجهه da zai rayu wanda ya mijin minin na cikin dila hayaƙi minan na na wuta Ni- ya kake ya kake sa ran ya zama ma'ana ya kuma fi a shaddin hawa kullum ɗan adam zai zama cikin tsananin tsoro wanda ne da ya yi wurin kewayawa yawon buɗe idanu yana yin gemin teku yana yawon ta to shi ne ita kuma gemin teku nan dole ne sai an ƙurya ta an shiga can ƙurya ba a mace gaba ƙwararrun gudun da zai zuwa ko ba a mace kuma can ƙurya gudun da nuna da sarauniya ta kuma hanyoyi to sai ana iya tsakatsaki to wannan kare da aka yi shi ne aka tambaye shi wani yanayi ka haɗu da shi sai ce ka ƙaddar ɗan adam wanda an rayu an ba da rayuwa amma cikin bila da hayaƙi ya kake sa rai rayuwa kai sai ce to wannan kan zai zama cikin tsananin tsoro ma'ana in ya ɗaya fice wa awa har ya ya dawo yana cikin tsananin tsoro saboda ni saboda kalmar da ke cewa yurbaru alaikum wa zuwa min nari ana aiko kan na wuta wani haka da hayaƙi duharar ya raba biyu hayaƙin da ba a gina shi ne wani ana ana da su kuma su da ba وبأي آلاء ربكما تكذبان wani ana ana da su kuma su da ba wace ne ba su da cikin yin wani wani jiki na kuma ana babban da ta ba wala ki da min ne an karɓi na muka ji wala kan hannu
صدق الله العظيم Assalamu alaikum, gafar da malam da fatan na sha ruwa lafiya. za mu kamanan ni ne tun azumin farko da garin Allah ya waye sai nan mance da sharuwa amma ba su yi da wucewa ba sai da zubar za mu kamanan a hukunta azumi na shi bayan sallah zan raka ko
wa'ayin kalmomi guda biyu da kuma in sun nuna warwaran magana da kamar na farko cewa ta wuce ka sha to ta abin da ya wuce da makoshi ake cewa sha sannan kalmar da kace kuma da ba ta la ba ta yanka ta tabbatar da cewa ka sha ke da haka na ta abu da sha
zabar zamanin mutum ne ya yi kusurin ya kwanta bacci ya yi kusurin kwanci da ya tashi sai ya fita ruwa ya watsa sannan kuma ya koko ga inda tsarin ya taba shi ya yi haka na koko sai ya yi wanka abin da nan ya ce idan ta ayyana tun da ja ta kuma mutum da mahallama idan ya rasa ta ayyana a wanke bagiran da ta taba ba shi haka a gudun ruwa ba wannan magana gudun ruwa ran gwani ne ga mata masu jarirai ko aka wannan ran gwani ne gudun ruwa ko kuma in aka yi tsari ga wuri a da ƙasa inda aka yi sallah shi aka yi dan gwani a gudun ruwa ne amma kutura ko jiki idan ya rasa ta taba wanke abin
zabar zamanin ya ake wankan juma'a kuma na ji an ce ana arwalla mutum na iya arwalla eh, mutum na iya sallar juma'a da wannan arwallar a wankan juma'a sunna ne a wata da ina da fadi ne ala ayyuhan da wankan juma'a ba wajibi ne amma sifar wanka alwajibu wa ghairihi sawa wanka ne wajibi kamar wankan janaba kamar wankan haila kamar wankan diki wa ghairihi da wanda ba na wajibi ba kamar wankan juma'a kamar wankan dini kamar wankan shiga makka kamar wankan shiga madina kamar wankan harba da haji da sauran duk wani wanka wanda ba na wajibi ba sifar yadda ake yi guda shi shi ne a kalmar da aka bukata idan za ka yi wanka ko na kunna ko na mustahabbi ko na wajibi a wannan da aka shi ana son mutum ne musamman da kwatanta da wankan janar ko na haila mutum zai ma da wanke gaba gare shi ba ya kuma kuliyar wankan janaba ko kuma wanka na haila ko kuma wanka na biki ko kuma wankan juma'a ko kuma wankan idi ko da kama da haka sannan mutum ya wanke gaba gare shi idan mutum ya wanke gaba gare shi sannan sai ya dawo ya yi alwalla alwalla ta wanka idan alwalla ta wankan wajibi ne za ka ce na yi niyyar na wanke kuma da kuma na yi niyyar dunnan wanka ka wanke hannuwanka ka zo da aka saba alwalla ka kurkura ka shaƙa ka yace ka zo da hujja ce na wanke ba za iya dunnan na yi niyyar kallon wanka zai wannan can inda ba alwalla ce ta wanka cewa da kai na wani tukunan da rubu na wani tukunan da rubu to yanzu ko tun da abin ya haɗu da wanka na wani tukunan da rubu na wani tukunan da rubu an baro a wani akoma da wanka wannan in muna magana ne akan wanka na wajibi za a zo da bambanci tsakanin wankan wajibi da wanda ba na wajibi ba idan kai wannan ka kai da hurka ka wanke hurka to daga nan sai ka tsoma hannu da cikin ruwa ka yanka cikin ka cuɗa kanka idan ka tura kanka zai ka ɗebi ruwa ka ruwa a kai kana turawa kana wancewa sau uku sannan ka wanke tsagin ka haɗa ka zuwa kunturu sau uku ka wanke tsagin hagun da ka haɗa ka zuwa kunturu sau uku da kunturu ka zuwa gwiwa sau uku da kunturu ka zuwa gwiwa sau uku da gwiwa zuwa sama sau uku da gwiwa zuwa sama sau uku sannan ka ɗebi ruwa ka gani cikin ko ina idan bayan ka idan hannunka suna ganewa kamar da za ta gana hannun ka idan ka maganin ruwa in ku hannun ka za ta zama ruwa ɗayan biyu ko ɗayan ka da igiya ko wani da yana tsari wanda za ka murza bayan ka zan da kuma ruwa a ranka ba ko kuma in ka san da ka miki ne wanda Allah ya yi ka zuba wanka ko da bayan ka ka miki don kada ka zama ruwa saboda maza Allah zai zama cewa ta ta kunni sha'alatul janabatu karkashin kowane gashi ne yana da akwai janabatu to ba a tabbatar da an wanke sai an zuba ruwa da an cuɗa ya za ka idan kai wannan shi ne an gama wanka kuma an gama alwala amma idan aka yi wannan alwala mutum ya ce alwala ya taɓa gaba gare shi ba idan mutum ya taɓa gaba gare shi wanka ya kamar amma alwala ta wuce don haka sai an sake alwala idan ana buƙatar sallah amma idan kai kama kama haka ƙari da bakin wanke gaba gare ka kai ba ƙara taɓa nan wurin ba alwala ka tana nan kuma wankan kai na nan kuma a lokacin irin wannan wanka shi ne zai samu lada mai yawa saboda ya haɗu da abubuwa waɗanda Allah ya umarni na neman lada kuma aka zo an gama da alwala aka neman lada ya zama nurun ala nurun kusan wanka wanka wanda an na mustahabi shi kuma wajen niyya ba za ka yi niyyar alwallar wanka ba za ka yi niyyar sunnonin alwalla don saboda a mishiyar suna sunna ko mustahabi bai tsaya wa wallah don haka idan za ka wanka na juma'a to za ka yi niyyar alwalla kai tsaye ka yi bayan ka wanka zakarinka sannan ka yi niyyar wankan juma'a ka wanke azzakari ko kuma wanke ka wanke gaba gare ka sannan ka yi niyyar alwala sai ka da niyyar tare da wankan juma'a ko ko da niyyar tare da wankan shiga makka ko kuma da niyyar tare da wankan ibu amma wannan alwala ka tsuru ka kare ta ne da niyyar farilla idan ba ka tsuru ka kare ta da niyyar farilla ba to ita wannan alwala ne da kai wanka na sunna ko na musahabi ita ma alwala tana da matsayin wanka na sunna sai alwala ta sunna ko na musahabi ba za ka kalla farilla ita ba sai in ka kurta wannan alwala ka ta da niyyar farilla to idan ka rika wannan niyya idan kai wankan juma'a tare da wannan karbiya da muka faɗi a wannan ka ta tabbata kuma wankan ka na juma'a ya tabbata
Allah ya saka da kai kamar kuma da menene hukuncin namijin da ya saki matar shi sannan ya koma ɗaya waje ya haɗa kai da wani ya biya sadaki ya je ya aure ta ya sako ta shi kuma ya aure ya hukuncin wannan zama auren nasu
manzo Allah ko kuma ya cewa la'ana Allahu al-muhajjila wal muhajjala lahu Allah ya tsine ma al-muhajjila mai auren halatta ma wani wal muhajjala lahu da wanda aka halatta ma don haka duk mutumin da ya fiti mata daga bayan da dama kuma da bayan jinga da wani je da aure da duk abin da ya kamata na bi- na biya a biya zai biya idan aka yi wannan auren auren da zuwa don har yanzu har yanzu shi wannan mijin ne mu ai aikin wancan ne na farko kai don haka har yanzu wancan mijin ne ba ta yi aure ba har yanzu
zama malam ni ne kullum ina faɗa ta tasbi to amma idan na zo wurin zaman tahiya zaman tahiya kawai da kai ban karanta tahiya shin gafa ta malam sallah ta ta yi
to a dukkan da shi an riga ya tabbini ba za ta yi kusa ba ba, amma an sa a dokar da nafi ya bayar abin da nafi ya bayar shi ne in aka yi raka a biyu a yi zaman tsaya in aka ƙara raka a biyu a yi zaman tsaya in aka ƙara tabbini a sarar idan aka yi ta haka shi ne za a samu ladar da ake ambatawa amma idan ba a yi ta haka ba ba a cewa ba a samu damar ya ta lalace amma dai da ƙa'ida mutum ya kai ƙa'ida in mutum ya samu labari yana iya gyara ba da gyara don ya ce malarar da ake samu ga malarar din ta aika in ta suka sharuɗa.
Allah ya saka da alheri dukkan bukatocin da ake nema albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi daya alhamdulillah sai da lokacin da malam ke gudanar da karatu mun samu yin suwan mutumin baki mai daraja a mai kaura Allah ki saka mai da alheri kuma Allah ki kara ba shi kwarin gwiwa mai da yawa ayyukan da yake gudanar mata sai da wata lokaci malam zai ba ki dama ya ɗan sanya motsa zama albarka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mara ya wa'azi ni kuma yi magana suna yi ma wa'azi na zuwa tsawari kuma ya tsawara na kuma na cewa yau ka ina wuri ina ji ba tun yau ba da masha a malam muna godiya da yawan kari naka musamman kai da ala rabuka dukkan shekwanai da malamai da ɗalibai da almajirai da dukkan waɗanda suka nan maza da mata sun saurari mu ma'azi ina muku sallama da tarihi musulunci a kula alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a idan kuka duba ita rayuwa ba ko na rashi za ku duba cewa kamar jiya ne sai kayan jiya ko yau kamar jiya ne shekara ba ta wuce muna zaune a nan an yi da wasu a nan suna saurare yau kuma babu saboda haka iko ne na Allah Allah kaɗai ya san wanda zai kai ku a mun samu yanayi wanda muke ciki na yanzu wanda muke da buƙatar malamai malamai masu suna malamai wanda Allah ya fahimta da addini to muna fahari da su kuma ina tabbatar da cewa inda aka samu malaman shawarai inda suka ba da ilimi kuma ana sauraron su to akwai haske da tare da wani kamar yanzu idan ka ce a kamar da akwai wanda na kira da nadar kuma ku same ni zamu wani dama wuraren kamar yanzu na fijira na fijira me ya faru ta shafin shiga gobe da wasu kya karfe sha aiki a wurin mutum suka ce ni yake to ina aka ce wala mutum ke kafa to an san ka a san aikinka an san ka a san sana'arka a wannan shekara allah ya hukunce mu da malamai da tunani da kuma kwarewa na jawo al'umma kusa kuma su wa'azi kuma al'umma su turare su kuma su yi aiki da wa'azi akwai wanda idan malamin tafsirin nan ba gani yake kamar ba da yanzu in bayanan gani ko bai lahiya ko kuma yana kan garin azumi akwai wanda idan ya baro ya ji zo a sai sun buga da kusan danga da mata ta yi kai ka sai ni kaɗin ce kai ka kuma aljanna ni kaɗin ce domin wata aika da kan ba a wurin mana a hukunci wa mutum da ya tsaye wa a ce baro mata ta yi gida ba ta jama'a saboda haka muna godiya ga irin wannan bayan Allah da Allah ya ba mu kuma kuke wa'azi a kowane lokaci a kowace shekara kamar da ta sani muna nan wanda sun cewa in aka zo haraka ta sallah muka shirya shagulgula na sun shi suke sun saurara to insha Allah wannan sallah ma ba a bar mu a baya ba mun yi shirye-shirye na bikin sallah kuma na hawan sallah kamar yadda tawa ba mu rage ba sai dai abin da muka kara shine Allah mai isa mana insha Allah abin da muka kara in Allah ya kara shi haka kuma Allah da za mu shi za mu hawan sallah kamar da muka saba waɗancan shekaru mun cewa za mu hawa uku wani cuta sun taso aka ce makogaro zai hana yawo Allah da kadara aka yi wannan sallah ba ta shahe duniya ta shahe kowa ta takura ma kowa duniya muka samu muka yi hawa na sallah muka dawo muka tsayar da sauran hawa muka ce Allah ya ba mu iko amma alƙawarin mai na nan da kuma Allah ya taimake mu ga sallah babban duk muka samu muka yi ku lokacin ita ta kowa da ɗan jami'a ko da yake lokaci ta fi hujjowa lokacin da aka magana sallah ko wasu bukukuwa sai koron da ya dawo amma da yanzu ina ga an kore ta tafi saboda haka na tsawon da shekara ko ta zo ta zo ƙaura ba ba za mu yadda ba saboda haka a bisa haka muka tsaya hawa na zuwa inda mu je mu dawo la'akari da akwai inda da yawa kuma akwai kuma a kasa wasu za su yanzu a wuraren su ba za mu hana su wani akida amma da ba kowa haɗe shi za a je inda a dawo a huta a gaishe gaishe a kuma wannan ranar da yamma za mu je sabon gari za mu wani hawa wanda ake ce hawa sabon gari za a tsallaka da wakai zuwa masallaci na farko can da jihar raba aji su mu zagaya da motoci da masu kafa mu hau mu zagaya mu bi saurin kawar da mu zagaya ta harfar zai yi shi gina fita wa insha Allah kenan a wannan rana za a yi hawa za a yi hawa na sallah kuma za a yi hawa na sabon da safe da yamma rana ta biyu kuma har yau jiya ba mu bata ba sai muka shayar da wata ta al'adunmu na gargajiya langa za mu buga langa dama mun yi wasan langa muna kai ba mu gama wasan langa ba mun kada ka da sai sallah ta wuce to za mu yi wanda za su buga a samu na kofa cikinsu kamar kungiyar sashen sashen gobe da kuma gobe da ya bashi wadda suke tsohuwar kasuwa da can wajen tsare da kima da kowa ya kasan su da sun tuza su hala a buga a ga wanda zai yi na opportunity sannan za a yi wata kawance tsakanin sarkin bora barkeji wanda adda dole da kuma sarkin zafin kogoki wanda adda kogoki za su zo kara a wasan langa za a ja igiya a ga wanda ya karbi za a laka alƙama guda a ja igiya a ga wanda zai tsaye wani sannan zuwa sannan da muka kawo mun su ne saboda kwakwar bisa tunani na jihar saboda gudun doki na nan wasan ruwa tana nan da makamantar saboda haka da safe abubuwan da za mu sayi kenan da makamantan sauran abubuwan da su biyo a baya na inan wasu kwakwaro da yan dabi saboda masu hawan jini wasu ana rufe maruna kan sun kusa ɗaya da ɗaya da tsawo to saboda haka da yamma kuma za mu haka yin hawa suna hawan sarki daga gida na gabas da wata kasuwa da koma kamar da muka yi ba na wannan kan za mu wanta lai da mu ta wani kasuwa sannan wata nan mu haɗe bayan wani hawa ranar da uku kuma to abin kusan kamar karuwa yake yi kuma duk wani da kuma muke da zuciya ya tara tare da babban hawan kasa na kowane rai da amurka ta kawara sai sun zo kawara su da kansu kuma za a yi hawa tare da duk masu sarrafu za su zo a yi hawa tare da wanda za a ɗaukowa da kada zuwa da damuwa abin nan zuwa a asibiti a shiga yin kwan a zagayar zaman gida da shan wajen lafi a zuwa fara da ta makama da ta bayan kasuwa a zagayar gida na mutu a yasu a zagayar kawai wanda ma tsara in Allah ya ba da iko ko kuma ko wakili shi za su shigo su kalla wannan hawa kuma wannan hawa takara ne muna da gidan sarkin noma sarkin ayin da sarkin yaƙi da wani da duka in sun kai a shi na kowane labin sun kuka da na ɗaya da na biyu da na uku ga wanda ya kowane shan ma wani gidan da ya kowane shan ba sannan haka rahoton kuma da mutum da na ɗaya da na biyu da na uku ga wanda ya shan ba sannan kuma kowa ya kasa za mu yi da na ɗaya da na biyu da uku kuma in aka gama za a haifar da sakamakon wani kuma a bar da dukkan su a waya saboda haka muna ƙoƙari don mu amfani da wannan mu haɗa zumunta saboda akwai jama'an tsaro akwai rabawa akwai ƙabilu na igbo akwai na igala akwai na tibi bayan sauran gidaje na asali to a lokacin da ake wannan abu ba ka ɓacin rai ba ka tunanin wani kaza ne kowa nishaɗi yake kowa dariya yake kowa haɗuwa yake da wani wanda ba ya kuma ya fito a gaishe saboda wani abu sai ya fito ce mana zo ka tana saboda an zama abu daya ma'ana a haɗa kai don a samu zama lafiya kuma za mu ɗauki matakan tsaro a kan kowane gida mu su ɗauki nasu mu ɗauki namu na anguwa a ɗauki na gari a fara da ɗinsu na da ɗinsu da kyau kuma mu kora mu sojoji sama sannan mu haɗa ƴan tsaron da sama sannan mu sa sama a sa kuma malaman su da addu'a saboda a lokacin wannan hawa akwai na kwarai akwai wanda ba na kwarai ba akwai na bayyane akwai na koye ko da wace ne a kasar mu ya yaro da gaba saboda ko wanda aka na kwarai ba wannan rana zai zama na kwarai yana so ya ga abin da zai ba shi dariya to Allah ya sa wani ya gani ba shi dariya daga wannan dariya ya shiru saboda haka insha Allah abin da muke fata a wa'annan kwanaki na ƙarshe kwanaki ne na gani da tsakarar allah ka gaya sun ta zo ko za ta zo ko kai da sun akan hanya saboda haka musulmai ba raka yi bane su sake su dage mu ci gaba da addu'a sauran kwanaki da ya rage muna allah ya sa mu dace Allah kuma ba mu zaman lafiya. Hanyoyin da ake bi da kokari da aka yi musamman na gida na wasu yawan kokarin mu kawo musamman makarantun nan na wasa na na na nauyin talaka hanya ko mota masa kuma Allah da kuma lokaci da shigo muna ba ku kama kawo na shi da kokon university insha Allah kuna hanya to akwai ire-ire wasu ababe makamantar haka tare da yan gari kuma yan gida kuma yan kusa kuma Allah ya za mu nasa idan sallah ta wuce kuma insha Allah za mu duk kofa akan tashin ilimi za mu da takara kala-kala
kamar yadda muka alƙawari ta umarai ta gwamnatin ta masu kuɗi za mu hitar karatu goma na farko da kuma fitar da yadda su don mu gano gaskiyar makarantun da kakan hawa kamar yadda muka gani akwai makarantu na kuɗi suna fara mana da kwakwalwa ba su yin abin da ya kamata an da gwamnatin ta bi su akwai gwamnatin da kuma ba su kai inda aka tunani ba su dole a hito a duba a agaza kar su tura yaran kan su san me yake yi ba saboda ilimin ilimin da ba kare shi ne ilimi guda biyu ne na zaman duniya da na zaman lahiya amma tsawarar lahiya ka haka yasa na duniya ke za a zuwa ka koyi addini ka gane kan addini idan ka tsaya shi to zaman duniya ba ka wahala in ka tsaye lahiya kuma ka yi to da Allah ba ka da suna da mutuna sai ku ci gaba da karɓa ku tasa abu suna da ariya suna wara su zan zuwa muku ba ku fara muku rai to Allah ta fata da alhairi Allah ta saka mu da kowa da alhairi masu kawo-kawo ku yi ƙoƙari cikin murna ku yi murna kar ku ɓata wani murna sun ku zo kuna murna ku ɓata da wani kuma bakon mu yana nan yadda yake ana zuwa ba sani in ka buga mutum insha Allah masu ɗanka na aji shi da shan mara idan kayan sai wata da yawa za a sayar da mashin ɗin a cikin da bashi magani in an gama ya warke a maka canjin ka ya kuma da warke ya maka cika mana to amma ba kuma na wata muna so ka ci gaba da murna don neman abinci ne kuma Allah ya maka buɗe daga mashin ya koma jirgin sama Allah ta yi da dani saboda lokaci na ta kuma kusurin zuwa da kasin da ba za ta haka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
kuma Allah ki ƙara ba ta lafiya da dukkan kwana Allah ki ƙara ba ta jagoranci da nasara irin wannan gudanarwa a rikin da wata malam na roƙa mun godiya ga bashirwa sarkin gudu domin ya ƙara gode muna a kan zuwa mai martaba wannan bayan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم من ثم مرتبة وفتاة قرمودة Allah ya saka mana ne, Allah ya saka mana ne, kaya abin da magabaratan mu sun karɓi Allah ya biya, Allah ya mayon kare mai albarka. mu kuma Allah ka ba mu ikon biyayya da yoka da masarautar kowa gaba da jihar Bari. Allah ya biya gwamna. Allah ya ba mu zaman lafiya Najeriya da zamfara da ƙaunar mula. Ya ayyuwar musulmi na mutane ƙaunar mula don Allah a yi biyayya. Biyayya ita ce babbar nasara ga al'umma. Idan al'umma ba su da biyayya, to tarbiyya za ta lalata. addini shahara ce don haka da manya da tsana kowa ya biyayya da kuka mata Allah shi biya ka Allah shi biya ka mun gode mun gode Allah ta kama da ne Allah ta haka mu bai Allah ta kula da janna da malaman mu malaman mu da kakanni mu kakanni mu shugabannin mu Allah ta saka musu aljanna Allah ta dole da rahama Allah ta dole da rahama Allah ta dole da rahama Allah ƙara mana malamai masu yi don Allah masu ja a yi Allah masu ja a mai don Allah zai su mana a cikin mai suna da sauran Allah ta biya su Allah ta wani da yi da zama lahiya da mata ba mun gode mun gode tare mai martaba a wajen gura ana yi tsaka a ne su ma shi wa gabanni na gare da sai da ana yi kara mana irin Allah ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za a za a miƙa ba da abin magana kuma ya samu wani yadda kamata ya mutu ya bari na maganar godiya ga martaba mu ta zama ruwan shagare mu saboda mun auna ga mai sauki ba da wurare muka yi ba rikawa muka yi ga hannu saboda bai ba mu gurgu ba hannu ya ba mu karika don haka muke ci gaba da mashi addu'a da ba- da zahiri da baɗi ba mu da wani abu da makubuta game da shi illa alheri muna fata alheri da muke kallo gare shi muke fata Allah shi yaro muna roƙo ga Allah subhanahu wata'ala Allah shi ka yi yanda muke cikin yanayi muke neman garin mu ya zauna lafiya Allah kawo mu martaba wanda ya kunke mu da garin nan Allah shi ƙara muhimma Allah shi ƙara saita shi Allah shi ƙara ba shi kariya duk abin da ke neman alheri ga wanda ya Allah shi kare shi kuma abin da ke fata samun mu alheri Allah kawo alheri gare mu Allah kawo mu wanda ga dukkan wata matsala ƙarƙashin jagoranci mai martaba Allah shi kawo dukkan alheri ƙarƙashin jagoranci mai martaba muna godiya muna godiya Allah ta ka alheri Allah ta ka alheri Allah ya bada kariya Allah shi bada kariya Allah shi ne ma gaba Allah shi saita mu da kai Allah shi saita mu da kai mu ma Allah saita mu ka mu ka fahimce mu mu fahimce ka mu zauna lafiya mu dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ce mana alaikum bis-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammar alaikum amrun ina umarta ku da ku ji da ku biyayya ko da bawa an shugabanta gare ku to bale an shugabantar mu da ta masara ce dan masara ce dan masara ce dan masara ce jikin masara ce wannan da Allah kuma da wata ya kawo mana shi tattauce da tsada Allah ta ya jagoranci zaman lafiya na garin tsawon mora da zaman ba su daya Allah ta karhe Allah ta karhe wata akan sa'atul kursi a ruwa kurba da mali Allah ya kowa da naka ayatul kursi Allah zaunar da wannan jira samun lafiya ayatul kursi Allah zaunar da gani ƙwarar yawon lafiya abubuwan da muke ji ɗaicen ɗaicen Allah ya nuna magani a duk اللهم لا نعلم بارك الله بارك الله كما كنا ذلك ما أعلمك نسألك بكل اسم لك سميت بنفسك أو أعلمك بذلك أو أنا أعلمك بك أو تعتقد بكل ذلك لك أنت يا القرآن العظيم الذي قلوبنا ولا أعبانا ولا أعلمنا ظلمنا ولا أمرك بين الكافرين إنما أمرك إلا على تقول تقول تقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون الله على المرسلين الحمد لله رب العالمين.